أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna takwas ga wata na shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 21 watan 1 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 30 a cikin littafin ahkamul janaiz wa bid'aha wanda a sati da ya gabata muna cikin mas'ala ta 66 wanda malai yake mana bayani akan waye cancanta yayi sallah ga mamaci jagororin gari ko kuma makusancin mutumin da ya mutu bimana al'ahaku bil imamati zai zamanto alwali ne ko kuma zai zamanto auliya ulmayit majibintan lamarin mutumin da ya mutu mana ‘yan uwan shi kenan wannan matsala a kanta muke kuma za mu komo kanta tun da balin bai ƙara bayanin ba da yake yi sannan matsala ta 67 a lokacin da jagoran gari bayanan wa ya kamata ya yi sallah ga mamaci sannan matsala ta 68 idan aka hada tsakanin gawawaki da yawa na maza da na mata ga sinan ya ya kamata a sallace su a musu salla guda daya za a musu ɗaya ne ko kuma za a ma kowa nashi sannan za mu zo matsalan yin sallar gawa a cikin masallaci imana biye halaccin haka yin sallah a cikin masallaci ko bai halatta ba mas'ala ta gaba hukuncin sallar gawa a tsakanin kenan mas'ala ta gaba a hukuncin yin sallar amma mutum sallah a cikin masallaci sallar gawa sannan kuma da mas'alar yi mishi sallah a cikin makwantai sannan liman in ya zo yi wa gawa sallah aina ya kamata ya tsaya sannan kabbara nawa ake wa gawa kenan wannan la'alla za su zamanto mas'alolin da za mu saurara a cikin wannan darasi da izinin Allah subhanahu wata'ala sai mu komo gaba ta fari da malai yake cewa kenan gaba ta 66 wa ya kamata yayi jagorancin sallar gawa a cikin gari shine a wanda ya zamanto a matsayin shugaba kamar da mas'ala ita ce muka fara a wancan sati to a nan malin ya kawo abin da ya shahi shugaba ya kamata ya jagorance ta sai ce amma akwai daga cikin magabata waɗanda suke ga cewa ba shugaba ba ne zai jagorance ta wanda zai jagorance ta shine ɗaya daga cikin makusantan mutumin da ya mutu to shine a nan malin ya kawo maganar abu muhammad ibn hazm al'andalusi kenan safa ta 130 daidai إن مالك تا وقد أورد ابن حزم في المحلى هذه القصة بصيغة الجزم يتي أكو حديث دي قباتا حقيقة ابن حزم الأندلسي يا كاوان قصة تا ألوكة تندا الحسين يرسو الحسن يا تيا يا جاغورا تردى والي بمعنى شو قبانا قرم مدينة أكن يمشي سلّى sai ce ibn hazm ya zo da wannan kisa amma bi sigatil jazmi da siga ko kuma kace da yanayi na tabbatarwa kenan bai kore ta ba wani shakka dai akan ta sai ce walam yudha'ifha bi da'afa hadisin ba kenan hadisi ne ingantacce kenan abinda hadisin kuma yake nuni yana nuni akan cewa jagoran gari amma wannan ana magana a lokacin da ake shari'ar Allah eh ba jagoran da la'alla fatiya kirki bai iya ba ba da shi yake ba ana magana ana jagoranci irin na musulunci wanda mafi yawa wanda suke jagorori to sun san inda aka sa gaba don irin sallar juma'a sallar iri duka su suke yi kira irin wannan jagoran su ake magana anan to ibn hazm ya kawo hadis kissar kuma ya tabbatar da ita bai da'afa ta ba sai mala albani yake cewa ma annahu lam ya'khudh bima dallat alaihi min al-hukmi faqala amma shi ibn hazm bai doki ba abinda kissa ta yi nuni akan shi na hukumci na cewa jagora shi ya kamata ya sallaci mutumin da ya mutu ba makusantan shi ba bai doki wannan maganar ba da haka ibn hazm yake cewa faqala yake cewa qulna ibn hazm yace muka ce yace lam nad'i lakum ijma'an ba mu yi da'awar cewa an yi ijma'i ba bi mana ba mu ce an yi ijma'i ba mana an samu haɗuwan kan mutane gaba ɗaya akan matsalar idan aka rasu wani zai yi sallah ya ce fatu'ari zuna bi haza barantana ku nuna mana rashin yarda a kai ya ce walakin idza ta naza al'a'immatu amma fa idan magabata suka ja in ja wajabar raddu ilal qur'ani wa sunna abinda yake wajibi shine a mayar da matsalar zuwa ga alkur'ani mi Allah ya ce sannan kuma zuwa ga hadisai mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hudu tunda mas'alar an samu maganganu guda biyu magana ta farko cewa jagoran gari shi zai limanci wannan gawa magana ta biyu kuma makusantan mamacin su ne suke da haƙƙi su mushi sallah magana nawa kenan biyu go sai ibnu azumi ya ce to shikenan tunda dai abin haka ne yanzu mu koma qur'ani da hadisi mu ga yaya abin yake ya ce wa fil ƙur'ani wa sunnati ma auradnahu ya ce a cikin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akwai abin da muka koro bayani a kan shi ƙultu albani yake cewa wa ka annab na hazmin rahimahullahu ta'ala la yara anna qawla sahabiyya a sunnatu kaza fi hukmil marfu sai yake cewa albani yake ce anan ya ce wa ka annab na hazmin ya ce kamar shi abu muhammad ibn hazm al'andalusi yake cewa layara an na kaunar sahabiya shi a nashi fahimta baya ga idan sahabi ya ce a sunnatu kaza ai mahuci a baya shi na a wannan hassan yake cewa yake cewa walin garin madina ya ce in ba don sunna ba ce ba da ban gabatar da kai ba kenan yanzu sahabi ne kuma ya ce sunna ne kaza go? to as-sunnatu kaza a wajen malaman hadisi in aka ce as-sunnatu kaza in bai zama to maganar sahabi ne to wannan fi hukmil marfu hukumcin shi magana ce wanda za a jingina ta har zuwa ga manzon Allah in yace iya daga cikin sunna aikata kaza kaga ba zai magana ba da son zuciyar shi kenan abinda zai hudin ya tabbatar da cewa kawai addini ne sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace as-sunnatu kaza iya da hukumcin hadisi marfu'i kina hadisin da kama an jingina shi zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallama sai ma ce wa hadha khilaful mutaqarrir inda al-usuli al-mutaqarrir al-mutaqarrar inda al-usuliyina anna dhalika fi hukm al-marfu sai ce wannan sabani ne wanda yake kaiwa ya kawo a wajen malaman usul sune malaman usul fiqh malaman usul fiqh su ma sun yi sabani akan wannan mas'ala amma karshe idan sahabi yace ai sunna ce kaza to wannan abin da ya ce kaza in nan yana da hukumci na hadisi marfu'i kenan abu ne wanda za a aiki da shi malin ya ce kuma wa huwa sawabu insha Allah ta'ala bimana wannan magana kuma ita ce daidai in Allah ya so sai ya ce wa sayati ziyaratu bayan bayanin li hadha fil mas'alati ath-thalitha wa sab'in yace magana akan wannan mas'ala ta idan sahabi yace as-sunnatu kaza ƙarin bayani akan shi zai zo a mas'ala ta 73 insha Allah ta'ala kenan anan shi ibnu hazm duk da cewa ga hadisin nan kuma ya tabbatar da hadisin mana ya tabbatar da kissar ta al-husayn amma kuma sai yake cewa yace amma shi hu abin da ya tayi zuwa gare shi bai tahi zuwa ga abin da al-hasan bai tabbatar na mutuwar al-husayn na abin da aka yi na gabatar da jagoran garin madina akan ya mushi sallah duk da cewa ga al-hasan na atse in magana kusanci na jini wa ya kamata ya mushi sallah al-husayn ya mutu wa zai mai sallah al-hasan zai mai sallah in jagoranci ɗin abin da shahi jini ne ko to amma sai ya ci alhassan ɗin sai ya tura jagoran kamar ka ce gwamna na garin madina akan ya mushi sallah sai ce kuma in ba don sunna ba ce ba da ban gabatar da kai ba kuma ibn azam shi ya kawo wannan abu a cikin littafin al-muhalla kuma ya tabbatar da kissar ta tabbatu amma ko bai ɗauki wannan magana ba shi ne albani ana yake cewa shi ibn hazm wa ka annabna hazm rahimahullahu la yara anna qawla sahabiyya as-sunna as-sunnatu kaza fi hukm al-marfu shi yana ga ba, ba marfu'i bane ba yana ga dan sahabiya ce as-sunnatu kaza ana ya saba mushi shi abinda ibn hazm ya tayi akan shi kenan sai ya ce wa amma ma ashara ilayhi ibn hazm sai albani yake ce abinda ibn hazm yayi nuni zuwa gare shi na cewa min al-qur'ani was sunnah na alkur'ani da sunna ko shine maganar makaranta dazu yace idan malamai suka yi sabani iza tanaza al-a'immatu wajabar raddu ila alkur'ani wa sunna ko sai ce to miye qur'ani da sunna da shi ibnu hazm yake magana akan wannan mas'ala sai malai yace fa ya'ni yana nihin qaulahu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ulul arham ma'abuta dangantaka ma'abuta jini ba'dhum shashansu aula bi ba'd shi ya cancanta akan ya kula da shashensu fi kitabillahi abun haka yake a cikin littafin Allah kenan tunda wani ya mutu dan uwa ya mutu kuma ga dan uwan shi a tsira yi mishi sallah kenan wa ya kamata yi mishi sallah dan uwan shi ya kamata yi mishi sallah ko dubi zuwa ga wannan ayar da shi yanda ibnu hazm ya fahimce ta ulul arhami ma'abuta dangantaka ba'dhum shashensu aula bi ba'din shi cancanta ya jagoranci ya jibinci lamarin ɗan uwan shi sai ce wannan shi dalili shi na alkur'ani shi ibn hazm sai ce wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadith ati fil mas'alati taliya sannan kuma alaikaca da fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadisin da zai zo a nan gaba cikin mas'ala ta gaba amma malam zai dan bamu dan dungun hadisin na wani hadisi ne wala ya ummanna rajulu fi ahlihi ba a ma mutum limanci a gidan shi ba a ma mutum limanci a gidan shi mana yanzu wane gayyace ka in ya gayyace ka kasancewa ka aka rama kallahu lokacin sallaye to a nan babu maganan ya ummul qawm aqrahum likitabillahi ko ka harrace qur'ani shi kuma izinin shi daya to shi zai je sallah eh ba a jan ba a jan ma mutum sallah a gidan shi shi zai ja abin shi sai da in shi ya ce a ni na baka dama bismillah a lokacin kana iya to kaga anan kenan mutanen da aka musu rasuwa kenan kaga ina ne aka zo gidansu ne aka zo eh kuma haraka ce ta gidansu kenan ka bai halatta wani ya zo ya musu limanci sai dai su a karan kansu kaji dalilin ibn hazm to amma tsaya ka je da su kuma malamai suka mai raddi malaka ta kama fi riwa kama fi riwayatin yace istadalla bi ibn hazm ibn hazm ya kawo hujja da wannan riwaya ala anna al-ahqqa bis salati akan wanda ya cancanta yi jagoranci sallan nan ta gawa yace alal mayyit akan gawa al-awliya usune majibintan lamarin gawar ba ja ba shugaba ba sai yace wala yakhfa malaka ta albani yake cewa wala yakhfa ai wannan ba abu ne boyayye anna hustidlalun bil umum cewa ibn hazm ya kafa hujja ne bil umum bi ma'ana da dalilan kawai a sake kenan hadisi a dalilan sun yi umumin abin mana matsala ce wanda take amma kama a ce abin shaƙun matsala ce gaba ɗaya ya kawo hujja da hadisin da ayan da ya kawo a kan harakan sallah gaba ɗaya ba harakan sallar gawa kawai ba yanzu misali wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd da Allah yace kaga ai ba sai a duba asalin sabka ayan ma ta sabko akan harakan raban gado ko jayyid sannan kuma lau'ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din zai shiga wasu bangarori daban-daban kamar magana ce sakakka kamar tana ita komi kun gane shine magana da yake da umum din kenan magana ce wanda tana ita kowane bangare in dai harkar gidan suwa ne kenan ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd sannan kuma da hadisin da la wala wala ya ummanna rajul aywa fi illa fi wala wala wala ya ummanna rajulu fi ahlihi kenan ba za a jagoranci mutum a gidan shi ba to wannan kaga magana ce wanda take amma kamar ta shakundumci ta kunshi komai da komai to yanzu wannan maganar da aka yi na wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd sai aka zo aka samu wani hadisi na daban wanda sai ya hudda yace banda kaza yanzu da me kamata a dogara da waccan aya da ta yi magana a sake ko kuma za a kawo hujja ne da wannan hukuncin wanda ya huta daga ƙarƙashin ayan nan za a kawo hujja da abin da ya huta daga cikin aya saboda me yasa saboda shi an keɓance shi kamar ka ce misali masallacin nan kowa ya zo a lokaci sai ka ce ban da wani yanzu ba za a ɗauki ba kowa ya zo a lokaci a matsayin hujjanci ai kowa dama yana nan a yanzu sai ai amfani da wancan a huddawa a huddawa ne kenan kowa ya zo a lokaci amma in ban da wani kenan shi wanda kowa ya zo a lokaci shine umum shine gaban magana yanzu in ban da wani kuma sai zaman tomi shine ya khususi yani ya hassace wani abu kenan ban da wani ko ban da kaza kenan ayat da ta yi magana akan wa ul arhami ba'dhum aula bi ba'd ita ayat ta yi magana ne gaba daya sai wasu dalilai suka zo suka hudda a banda sallah ta abin da ya shahi gawa a nan jagora ko liman shi ya kamata ya kula da wannan ba makusantan shi mutumin da ya mutu ba musani ba ko an fahimta jayid kenan shi ne ma albani ke cewa kenan shi istidlalun ne bil umum ya kafa hujja ne da ayar shakundun ɗinta gaba ɗaya kenan bai yi dubi zuwa gaba cewa akwai wani dalilin da ya ce banda kaza sai ma ke cewa daliluna albani ke cewa mu kuma dalilinmu wa huwa hadisu al-husayn shine hadisin al-husayn sai ce khasun shi wanda keɓantacce ne wacce ayar ta yi magana ne akan harakan da ya shayi jibintar lamarin yan uwa da yan uwansu hadisi ne ya magana akan harakan da ya shayi sallah sallah kuma ai da yawa ce kuma kala kala ce sai yanzu sai dalili ya zo karara wanda ya ce banda sallar gawa kake na sai zaman to shine khas aiwa shine albani yake cewa mu kuma dalilin mu khas ne kenan ya keɓance ya hudda banda sallar gawa ya ce wa huwa muqaddamun kama huwa muqarrarun fil usul ya ce sannan kuma abin nan da ya zo ya keɓance kazan nan shi ake gabatarwa a kan hujjar da take gaman ma alhasu muqaddamun alal'am dama a cikin dalilai ma a cikin wajen usul aka zo misali dalili ya magana akan kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma wani dalili zo ya ce ban da kaza to yanzu wancan dalili yana na a zaune da gindin kanshi amma hukunci kaza da wani dalili ya zo daga baya kudda shi shi kuma ya daga cikin wannan umumi kenan shine magana kenan kama huwa muqarrarun fil usul yace walidhalika saboda haka inji albani zahaba ma zakarna ma zakarna abinda muka tahi zuwa gare shi na cewa jagoran gari shi zai jagoranci sallar gawa a cikin gari gaba daya yace wannan abinda muka ambata akan shi ne jamhurin malamai mana mafi yawancin malamai suka tahi akan shi yace ka abi hanifata ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما هو في المجموع kenan waɗannan malaman gaba ɗaya sun ta akan magana akan cewa kenan jagoran gari shi ya cancanta yi sallah ga mutumin da ya mutu ba 'yan uwan mamacin ba kun fahimci magana ibn hazm kuma da maganar da shi albaniya ta zuwa kantar shi da jamhurin malamai malaki ta sun mastadraktu sannan kuma na ƙara yin na ƙara bara gyaran huska da cin gyara akan akan ibnu hazm fa qultu albani yace sai nace innal hadisa allazi istadalla bihi abinda ibnu hazm ya dauko na hadisi na cewa la ya ummanna rajulu fi ahlihi wannan hadisin da ya kafa hujja da shi mala yace la umuma fihi la umuma lahu fi ma nahnu fihi wannan hadisin bai mai tabo maganar da mu muke zan tattauna akan ta ba mu muna magana ne akan harakan da ya shafi sallar gawa shi kuma yana magana akan harkar salloli ne da gobe daga kenan babu ma magana a zo a tattauna akan cewa wannan hadisi zai tsamantowa a matsayin hujja na ɗan uwa sun ɗan uwan sallah maliki tali anna ma'anahu saboda ma'anar hadisin ay la yusalla la yusallayanna ahadun imaman bi sahibil baiti fi baitihi kar ama wani ma'abucin gida limanci a cikin gidan shi kenan kar a mushi limanci a cikin gidan shi shine hadisin yake karantarwa mali ce wa hadha bayyinun min majmu'in min majmu'i riwayatil hadith wannan kuma abu ne wanda yake karara a bayyane yake an ka har hado hadisan gaba ɗaya suna da yawa mali ce fa fi riwayatil li muslim a wata riwaya ta muslim kenan irin wannan hadisin da shi wannan ya kawo ibnu hazm manzala yake cewa la ya ummanna ar-rajulu rajula ka duba gani kaga wannan ya sha banda harakan sallar gawa shi sallar gawa wannan mamaci ne za a ma sallah shi kuma anan yake ta la ya umannar rajulun rajula fi sultanihi karda ɗayan ku ya ma wani jagorancin sallah fi sultanihi a inda mutum yake mulki shi yasa mala anan albani a wani wuri yake cewa shi hadisin da ibnu hazm ya kawo hujja ce a kan shi ba hujja bace a gare shi hujjatun alaihi la hujja lahu eh kaga wata riwaya daban ta muslim ta zo wanda duka ma'anarsu ɗaya da wacce hadisin da shi ibn azum ya kawo shi kuma hadisi yake cewa la ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi karkama wani jagorancin sallah a inda shi yake da mulkin wajen to a cikin gari gaba ɗaya wa yake da mulki sama da sarki sama da sarkin gari ko kuma gwamnan gari babu kenan cikin garin gaba ɗaya kenan nashi ne kamar gidan shi ne to baya halatta ka zo ka ja shi limanci sai da yardan shi to kaji abinda jamhurin malamai suka kawo akan cewa kenan jagoran gari shi zai ma gawa sallah mali ce wa fi ukhra lahu sannan kuma a wata riwaya ta daban hallo a wajen muslim din dai manzo Allah yake cewa la ta ummanna rajul kar kama mutun jagoranci fi ahlihi a iyalin shi wala fi sultanihi ko kuma a masarautar shi kaya kenan lalle abinda jamhurin malamai suka ta akan shi gaskiya hujja ce mai karhi ibn hazm duk da inda ke koro dalilai anan da ba zai kai labari ba malai ce fa haza hujjatun ala ibn hazm albani ce wannan hujja ce akan shi shi ibn hazm kenan ba hujja bace wanda shi zai gabata a hujja ce akan shi akan rushe abin da yake akan shi yace li anna zahira anna al murada bihi as-sultanu alladhi ilayhi wilayatu umuri al-muslim umuri an-nas yace saboda abin da yake bayyane a zahiri anna al murada abin da ake nihi da kar da mutum ya jagoranci wani mutum a inda yake mulki shine bihi allazi ilaihi wilayatu umurin nas shine sultan jagora wanda al'amarin musulmi gaba ɗaya yake hannun shi kenan ba za ka zo ka mishi limanci ba a cikin yankin shi ko da kai dan uwan mutumin da ya mutu ne sai ce wa zahiru aidan sannan kuma wani abu na daban wanda ya huto hili annahu muqaddamun ala ghairihi cewa za a gabatar da shi sultan bi ma'ana sarki akan wani wanda ba shi ba walau kana akthara minhu qur'anan ko da an samu wani gangaren yazo wanda ya hi sarkin har da qur'ani to sarkin na shine shugaba kuma shi zai jagoranci mutane wajen sallan gawa da sauran salloli gaba daya mali ce in kana son ƙarin bayani akan wannan matsalar ka du aiki ta unzur ash-shawkani idan ka je ka duba cikin littafin shaukani kenan ala aiti hal anan jagoran gari shi zai yi limanci ga dukkan wanda ya mutu a lokacin da ake cikin irin mulki na musulunci irin mulki na musulunci saboda dama bayan da zai a zo a naɗin shugaba a ce bai san komi ba in ya karanta fatiha sai dai ku watse a ba irin shi ba dama mutum yana ana suna karatu gaskiya kwarai da gaske ana kiyaye irin waɗannan abubuwa ba irin na yanzu bana abin da ya shahi wani abu ne kuma wannan daban amma ta da mulkin da Usman ibn Fodio ya bari Imbradoreto Sokoto wannan Imbradore ita ma ya kafa ta akan duk inda yazo aka kafa aka kafa shi sun aka kafa Imbradore ta Sokoto aka sa sarki to sarkin nan shine limamin mutane yanzu haka hudubobin da ake karanta a mafi yawanci daga cikin masallatayya irin hudubobin da Usman ibn Fodio ne ya rubuta yake aikawa inda yake mulki mafi yawa har yanzu ne ake karantawa wannan da kai zaka ji ana yin ta a waƙin nan mafi yawa ita ce to da sarki yake yin ta eh kafin abubuwan su dikirkice malike ta kenan mas'ala mas'ala ta 66 kenan a takeice dai kawai idan akwai hukunci na addinin Allah kenan mutumin da yake jagoran gari shi zai ma gawa sallah kenan ibn hazm anan ayar da ya kawo hujja ce akan shi hadisin da ya kawo hujja ne akan shi ba hujja bace a gare shi mas'ala ta 67 idan jagoran gari bayanan ya za'i shi ne malai ce fa in lam yahdur alwali aw na'ibuhu idan wali jagoran gari bai zo ba aw na'ibuhu ko kuma mataimakin shi ma bai turo ba misali ko kuma duka ba sa nan sai ce to yanzu anan kuma fal ahaqqu bil imamati aqra'uhum li kitabillahi mafi cancanta da ya jagoranci wannan sallar ta gawa shine wanda yake kowa iya karatun qur'ani a cikin waɗannan mutanen kaga yanzu ma hallo an kauce magana me babu magana ƴan uwa hanan ba su zo ba aqra'uhum li kitabillah shine wanda yake su karatun qur'ani su kuma karatun qur'ani daga kaji ana hirar karatun qur'ani a a cikin littafai to ba irin karatun ƙur'anin ba na yau ba ne ba mutum ya harnace surori ko harce ƙur'ani ma gaba ɗaya amma bai san me yake haɗi ba a su harnace da aiki da sanin abin da ayoyi suka kumsa tare suke ta yada kuma wannan magana da mazalla ya ummul qaum aqra'uhum likitabillahi dama an yi ta ne akan wannan asas ga mu ne za ka zo ka harrace surori da yawa ko ka harrace ma ƙur'anin gaba ɗaya amma kuma aka ce maka kai tafsirin fatiha sai ga sai aka yi ruwa rana da kai to ya ummul qawm kenan anan wanda zai jagorance shine mutumin da yake kowa karatun qur'ani yace summa ala tartibi alladhi alladhi warada dhikruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallama sannan sai a biyo jerin mataki mataki wanda yazo a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin kuma gashi kama haka manzo Allah yake ya ummul qawm aqra'uhum likitabillahi wanda zai ma mutane jagorancin sallah wanda ya fi su karatun qur'ani wallahi karatun ƙur'ani ba ƙaramar daraja ba ce duk tsohonka a duniya ka lazimce shi barantana kana cikin shekarunka na ƙuruciya ƙarshen muntaha ne na sa'ada mutum ya ji nagarta da jin daɗin rayuwa mutum ya zama tuya karanta ƙur'ani wallahi babu wani abin karanta da yake da matsayin shi babu saboda maganar Allah ce kai tsaye maganar Allah ce kake karantawa naka dole in kana karanta shi ka zama to kana da kusanci da Allah subhanahu wataala mutum ya yi ƙoƙari samu kaso mai yawa a cikin karatun ƙurani ko da har da ta gagara to ka yi ƙoƙari ka bibiya ko kana kallo ne a ce ma misali yanzu ka tsuha irin misali ayyuka mafi yawancinsu sun yi sauƙi in aikin gwamnati kake kare ta in ɗan kasuwa ne kai ƙwaƙwallo ka ba ta iya riƙe lissafin yadda ya kamata ɗiyanka sun taso sun kama abubuwan a ce ka koma gehe ba tarihi da tatsuniya za ka riƙa irin na da ba ko a zuwa tara maka jikoki su ida sa'a ya zamanto wannan kujerar da za a maka ta wanda ake haka a meji kafan nan to da ƙur'aninka a hannunka da ƙur'aninka ko kuma irin abubuwan da ka harrace ka rika istihdanas kana mai dosu ka yi ta roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya ka yi cikawa mai kyau akwai alaman akwai abin burgiya wallahi ka ga latijo na karanta ƙur'ani ka ga yayi hurhura ya tsuha kuma ga amma ya lazumci karanta ƙur'ani akwai abin sha'awa abin burgiya wallahi Allah taimake mu manzalla ke cewa wanda zai mauta ne jagoranci shine mutumin da yi su karatun Qur'ani fa in kanu fil qira'ati sawa amma in zama to a karatun kuma duk ɗaya suke misali wani maharraci ne shan wani maharraci ne ko kuma a duka sun harrace rabi rabi ko kuma sun harrace sura kaza sura kaza aka kara su da aka duk ɗaya suke to yanzu sai a bar wannan bangaren na Qur'ani tunda ana an samu abin da ake so sai fa a'lamuhum bis sunnah sai wanda yi sanin hadisai sai jagoranci sallah wanda wani sanin hadisai kenan zai yi shi iya sanin yadda ake gyara sallah kenan sai a gabatar da shi mazalla ce fa in kanu fi sunnati sawa in ya zama to a bangaren hadisan ma ɗaya suke to fa aqdamuhum hijratan sai a duba a ga waye fara yin hijira daga makka zuwa garin madina a wancan lokacin ina ga a wani fara yin hijira sai a gabatar da shi akan wanda ya hijira daga baya to yanzu kuma babu babu zancen hijira la hijrata ba'da al-fath inma huwa jihadun wa niyya fa in kanu fil hijrati sawa in ya zamanto a hijiran ma daɗe suke tare suka yi hijira to sai a duba kuma fa aqdamuhum silman wa ya fara musulunta a cikin su a wancan lokacin tunda ana cikin rayuwar ne musuluncin ya zo kai tsaye kenan mutane dama suna wasu abubuwan su yanzu wanda suka fara zama musulunci suna da fifiko akan wanda suka zo daga baya la yastawi minkum man anfaqa min min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wala sannan kuma zalla yake cewa fa aqdamuhum silman sai mutumin da ya fara musulunta kenan sai a gabatar da shi akan da ya musulunta daga baya sai ya ce kuma zalla ya ce wala ya ummanna rajulu rajula fi sultani kar ɗayan ku ya sake ma wani limanci a inda yake jagoranci kenan jagoran waje shine shugaba shine shine liman sannan kuma wala ya yaqudu fi baitihi ala takrumatihi illa bi iznihi in mutu ya gayyace ka kaje gidan shi kar da kawai kana shiga kawai sai ka nemi wuri ka zauna a kar ka zauna ala takrumatihi idan ka ce takrumatihi shine kamar wuri keɓancacce na mai gida sahibul bait ka duba da musulunci yake da kula da zamantakewa yanzu ne kawai mutum zai kwankwasa gida duro maka karhe ɗaya na rana ko biyu na rana in ka ƙi amsan shi sai zama abin magana a cewa na turanci ne ke a ba turanci ba ne ba addini na kana aya ce a cikin suratun nur in kuka zo ku nemi izini in an ba ku izini ku shiga in ba ba ku izini ba ku kuma baya to amma mu a yau yadda rayuwa ta kwaɓe waje guda ana ga kan bakon bane ba shi kuma gida kamar nan ne muntaha imana nan ne makurar inda ɗadam zai iya baje kolin shan da ya gana ba imana yanzu iya da wani tsari ya tsara misali zai karanta kaza ya tsara misali zai aiki kaza ya tsara zai kaza da da da da shi da yaran shi ya tsara zai kaza da mahaifiyarsu ya tsara zai kaza duka waɗannan tsare-tsare ne a rayuwar da kowa da su haka kawai sai ka duro mushi kuma dole istiqbalinka ka ce dole sai ya amshe ka to musulunci yana da tsari in zaka ziyarci mutum alal aqal koda baka samu damar haɗi mashi wato in ka je kai sallama ya ce awa ne iya haƙuri ina cikin wani uzuri ka fahimce shi ka fahimce shi musulunci ya bashi fanƙi lakum rji'u farji'u huwa azka lakum Allah ya ce in aka ce muku ku koma ku koma shine mafi mafi mafi dacewa a gare ku kar ku matsa dole sai kun shiga shi gida nan ne karshe wannan kin adam da aka a bar mutum ya samu nutsuwa a cikin gidan shi ka ziyarce shi ka kawo mishi ziyara ka haɗi mishi in ka zo in ya baka dama ka shiga in kuma yana cikin wasu abubuwa ka haƙura kenan in ka shigo kuma gidan mutum wala ya ƙudu kar ka zauna fi baiti a cikin gidan mutum ala takrimatihi akan shimfiɗar shi keɓantacciya akwai wurin da yake wuri ne na mai gida ne kawai kana zuwa kirim kirim ka sa kafa kawai ka je ka zauna a wajen wannan makamancin wannan wannan baya halatta illa bi iznihi sai da izinin shi sai da in shi ya ce maka wane zauna ana sai ka zauna tunda ana iya fahimta abubuwa misali ga inda mai gida zai zauna ga inda sauran wanda suka za su zauna da sauransu shi yasa manzalla yake cewa kar da mace ta ba ma wani wani mutum daman ya zo ya zauna saman shinhudan mai gidanta shinhudan shi ko kujerar shi kai hatta butan shi duka wani abubuwan da akwai su da ka tashi za ka ga a ce wannan buta ta babanku ce amma yanzu in ka tashi kai ma dai ka neman buta ka kai harkanka in ka kare kuma sayan da nema a ina ro kai ayi malam Allah ne kiyaye akhrajahu muslim wa ghayruhu min ashabi sunani wal masanid min hadith abi mas'ud al-badri al-ansari wa qad kharrajtuhu fi sahih ibn abi daud malika tashi ma hadisi hadisi na takeice da ingantacce ayi mun bar abubuwa diya shi yasa muke ta wahala mazan suna kuka matan suna kuka kuma an kasa fahimtar juna zaman ya iya yi daɗi kuma ƙanana an kasa rabuwa abubuwan da suke da yawa a matsala ta 68 idan ka samu gawawaki da yawa na maza kuma da mata ya kamata a musu wajen sallah malaci wa izajtama'at jana'izun jana'izun jana'izun adida idan ka samu gawawaki da yawa minar rijali wan nisa daga ga maza ga mata miya ya kamata a yi ya ce sulliya alaiha salatar wahida duka za a jera su amun sallah ɗaya sallah ɗaya za a musu ya ce wa jo'ilatin zukur za a sanya maza wajen jeren maza za a sanya su walaukanu sigaran ko da ƙanƙana ne inda maza ne za a sanya su min mayalil imam ya zama to su ne kusa da liman sannan kuma wa jana'izun inasi min mayalil qibla su ko mata ya zama to su ne suke alƙibla me ake da alƙibla kenan su su ne a can gaba daga su sai su ne alƙibla ne an yi so daga nan kuma abin da ya yi baya su kuma maza ne da asa nan kenan su maza suna fuskantar liman su ko mata kenan suna tikewa zuwa ga alƙibla haka za a jera su kenan za a jera su za a zo a fara ajiye maza a ajiye su ajiye su an sun ƙari in so sai a dasa da mata shi liman an yi zo tsayawa zai tsaya ne kusan wannan maza kenan ya zamanto kinaka ake yi maliki ta mimma yalil imam wa janaizul inasi mimma yalil qibla maliki wa fi dhalika ahadithun akan wannan maganar da nayi akwai hadisai da yawa akai al-awwal hadisi na farko annafi ibn umara daga nafi daga abdullah dan umar Allah kada da gare shi yake ce annahu salla ala tis'i janaiz jami'an faja'ala ar-rijala yaluna al-imama wan-nisa yalina al-qibla sun sallaci sallah ta gawa ala tis'i jana'is jami'an akan gawawaki guda tara dukansu jami'an aka hada su gaba ɗaya waje guda wajen jera su ya aka yi faja'alar rijal sai sanya maza ya lunar imam su ne a kusa da liman wani sa'u su ko mata ya linar ƙibla su kuma su ne alƙibla kenan su ne a gaba da aka yajje maza aka ƙare sai aka sa ko mata a gaba tun da misali aka jera su haka liman zai tsaya misali a nan ya kalli alƙibla sai a kawo maza sai a jera su ana kayan kenan su mazan suna kusa da liman yanzu su kuma mata daga nan sai a jera su masu yi gaba kaga su kuma kenan suna huskanta ina alƙibla shi ne abinda malai ke ni ana kenan su kuma yalina alqibla yace fa saffahunna saffan wahidan sai aka ma waɗannan gawawakin gaba ɗaya sahu guda kenan wa wudi'at janazatu ummi ummi kulthum bintu bintu ali imra'ati umar ibn al-khattab wa ibnaha wa ibn laha yuqalu lahu zaid wa wudi'a jami'an yace aka kawo gawar ummu kulthum ita ce diyar aliyu dan abi talib mata ga umar dan khattab kaga irin waɗannan abubuwan kana karanta za ka gane 'yan shi'a sun ji kumya eh su suna cewa su ansar su ansaru shi'atu ali ne ko su suna kare aliyu to aliyu har ya bar duniya da shi da abubakar da umar har suka bar duniya abubakar ya mutu umar ya zo ya mutu usman ya mutu gaba ɗaya tare suke ba abin da ya raba su bal hasali an samu auratayya matsakaninsu kaga yanzu nan ga diyar ga diyar aliyu a gidan umar dan khattab ko mata take ga umar kuma za ka samu da yawa daga cikin ɗiyan abubakar an samu sunan aliyu daga gidan aliyu an samu yara ɗiyan sunan abubakar ko umar ko wani makamancin wannan nunin cewa ana tare zamantakewa ko mera ta yadda ya kamata malai ke cewa ke aka sanya ummu kulsum ɗiyar aliyu matar umar ɗan khattab sannan wabnin laha da ɗanta yi lau ana kiran shi da suna zaid wace wabi a jami'an an ajiye su gaba ɗaya sai ce wal imamu yau ma'izin sa'id ibn al'as a wannan lokacin kuma liman in shine sa'id ibn al'as wanda ya salla gawa a can baya al-hussein eh kenan shine wali shine jagora gwamna na garin madina kaga wannan hadisi ma yana ƙara ƙarfafan cewa wali shi zai mi shi zai salla ga ga wanda ya mutu malai ce wa finnas ibn abbasin a cikin mutane kuma akwai abdullahi dan abbas wa abu huraira da abu huraira wa abu sa'idin al-khudri wa abu qatadata kaga wannan jigajigan sahabban gaba daya duka suna nan kaga anan ka zo ka aikata wani aikin da bakar dalili ka shiga uku to shi anan sa'id ibn al-as yanda yake na dan nata zaid aka fara ajjewa a kusan shi sannan a gaban dan aka ajje ita mahaifiyar shi ummu kulsum sai ya musu sallah yanzu a cikin mutanen da aka yi sallah kuma ga waɗannan mutane duka suwa sun zo sun shiga sahun sallah na an yi da su fa wada al-ghulamu mimma yali imam kin aje ya aje yaron a kusan shi fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa fa ankartu zalika sai na ma sa'id ibn al-as inkarin cewa ya akai kai haka me hujjanka yace fa nazartu ila ibn abbasin sai na dubi zuwa ga abdullahi dan abbas wa abi huraira na yi dubi zuwa ga abu huraira wa abi sa'id na dubi zuwa ga abu sa'id al-khudri wa abu qatada na yi dubi zuwa ga abu qatada fa qultu shi mutuma yake cewa ma haza miye wannan abin da wani yi kamar miye hujjan shi qalu gaba ɗaya waɗannan sabon suka ce hiyar sunna wannan shi ne sunna mana ce rina magana ta ƙare أخرجه عبد الرزاق والنسائي وابن الجارود في المنطقة والدار قطني والبيهقي قلت وإسناد وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين واقتصر الحافظ في التلخيص على عزوه لابن الجارود وحده وقال وإسناده صحيح وأما النووي فقال رواه البيهقي بإسناد حسن wannan shine dalili na farko dalili na biyu akan in gawawaki sun hadu ana gabatar da har ajji maza tukun ajji mata malai ce an ammari an ammarin maula al-haris bin naufal daga ammar maulana al-haris ibn naufal yake cewa annahu shahida janazata ummi kulsum wa ibniha kenan da hadisin ɗaya ne shi ma wannan yake cewa ya je jana'iza ta ummu kulsum diyar aliyu matar umar wa ibniha da ɗanta zaidu fa ja'ala al-ghulama sai sa'id ibn al-as sai sanya yaron mana yasa dan nata zaid mimma yalil imam kusa da shi kenan shi liman sannan kuma wa wudi'at almar'atu aka ajje ita kuma matar wara'ahu a bayan yaron nata fa salla alaiha ya musu salla fa ankartu zalika sai ne inkarin haka da ne inkarin haka wa fil qaumi a cikin mutanen akwai wanda suke salla akwai abdullahi dan abbas akwai abu sa'id al-khudri akwai abu qatada akwai abu huraira fa sa'altum an zalika sai ne tambaye su wayya akai haka faƙalu suka ce mini gabaɗiya hadhihi sunna wannan shine sunna akhrajahu abu dawud wa siyaq lahu wa min tariqihi al-baihaqi wa an-nasa'i wa ziyadatan lahu wa isnaduhu sahihun ala shart muslim wa qala an-nawawi wa isnaduhu sahihun wa ammarun hadha tabi'iyyun mawla li bani hashim wattafaqu ala tawthiqihi وقال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه كان حديث يازو تحنى حماد بن سلمة دقى عمار دقى أبو, أبو عمار أما ba faɗiyan da aka ajiye gawon ba kenan an bace ne ummu kulsum ta rasu da danta malace wa zakara annal imama annal imama kana ibn umar amma ana an bace cewa liman din shine abdullahi dan umar qala wa kana fil qaumi al hasan wal husain wa abu huraira a cikin mutanen kuma akwai alhassan akwai alhussein akwai abu huraira wa nahwun min thamanina da kuma kwatamkwacin kusan mutum tamanin min ashabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban manzan Allah wa rawahu sha'biyyu fa dhakara kayfiyat alwada'i kana imamu sha'bi shi kuma yazo da hadisin sai hudu yanda aka ajje gawar bi nahwihi kwatamkwacin hadisin da ya gabata wa dhakara anna al-imama kana ibn umar ya zama liman yace abdullahi dan umar ne ya ce walam ya zukur a su'ala amma bai ambato wannan tambayar da wani daga cikin mutane bai a kan cewa wannan kuma mine ne kala wa khalafa hubnu alhanifiyya wal husain wa ibn abbasin wa fi riwayatin wa abdullahi ibn ja'far mas'ala ta gaba wa yajuzu an yusalla to yanzu yin sallah a jami'i ko sai magana in mutane da yawa suka mutu ana iya musalla mutum ɗaya ɗaya shi ne malarci wa juzu ya halatta an yi salla ala kulli wahidatin akan kowace gawa minal jana'izi salatun a mata sallata ita kaɗai ana iya haɗa su gaba ɗaya sannan kuma ana iya makowa nashi ya ce li annahul asl abu na harko saboda shi ne asali kaga asali mutum in ya mutu za a mashi sallar shi kaɗai go to sai aka yi katarin mutuwan mutane da yawa a lokaci guda to ana iya musu irin da ake na asalin kowa a musu sallar shi shi kadai malici li annahu huwal asl wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika fi shuhada'i uhud sanan kuma manzo ya aikata haka yi wa kowa sallah shi kadai a shahidan shahidan uhud wajen mutum 70 go malici wa fi dhalika hadithani akan haka akwai hadisi guda biyu al-awwal hadisi na farko hadisin da ya riga ya gabata a baya hadisin abdullahi dan zubair wanda mazalla ya musu sallah hadisi na biyu hadisi abdullahi dan abbas lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamzata amara bihi fa huyya ila alqibla mazalla yazo ya tsaya sai umarni aka kawo hamza ibnu abdul muttalib a matsayin mahaifin shi kenan ko amara bihi mazalla yayi umarni fa huyya ila alqibla aka daidaita shi aka shirya shi aka ajiye shi daidai alqibla thumma kabbara alaihi tis'an wannan hadisi ya mun karanta shi a baya sai mushi kabbara tara summa jama'a ilaihi shuhada'a sannan kuma sai ya hada mushi kenan shi hamzan aka ƙara hado mushi waɗannan shahidai na na uhudu kullama utiya bi shahidin duk lokacin da aka kawo wani shahidi sai ajje shi wudi'a ila hamza ta sai ajje shi a wajen hamza kina haka aka jera su shi hamza a gaba sauran kuma ana jera ana jera haka aka jera su fa salla alaihi shi ma yayin sallah kenan kaga hamza aka fara ma sallah ko sannan kuma da sai a kawo wani sai ajiye shi mazala ya mai sallah hallo a ƙaro wani hallo ajiye shi mazala ya mashi sallah kenan haka aka ta yi ta kenan anan kowa su da yawa ne amma musulmi kowa a mashi sallah daban-daban ya ce fa sallah alaihi wa ala shuhada'i kenan kowane lokaci sai ya yi sallah akan hamza tun da iya na aji da sauran wa ala shuhada'i da sauran shahidan da ake kawowa ɗaya bayan ɗaya ma'ahu hatta sallah alaihi har sai da musu sallah gaba ɗaya wa ala shuhada'i kenan yi sallah akan hamza kuma a wa ala shuhada'i sannan kuma akan shahidan ma 72 salatan sai da aka yi sallah 72 sallallahu alaihi wasallam akhrajahu at-tabarani fi mu'jamihi al-kabir min tariqi muhammad ibn ishaqa yake cewa haddathani muhammad haddathani muhammad ibn ka'ab al-qurazi wal hakim ibn utaybah عن مقسم ومجاهد عنه قلت الباني كتانتي وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وقد صرح فيه فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه كان شي محمد بن إسحاق دول سياي بياني يا حدثني فلان to shikenan an kare an yarda da shi amma an yazo yayi magana yace an rawaito kaza to yanzu ba a san ba magana ya take dole sai an bincika a tabbatar da ita to amma anan malaki ta wa sarraha fihi muhammad ibn ishaq bit tahdis kina ce haddathani fulan aka duba fulan in kuma mutumin kirki ne shi wannan an yarda da shi malaki fazalat shubhatu tadlisi sai shubhar tadlisi da yake sai gushe wa yabdu anna al imama as-suhaili wal hafiz ibn hajar al asqalani lam yaqifa ala hadha al isnad albani ke cewa ya bayyana wa cewa al'imamu suhaili da shi da alhafiz ibn hajar al'askalani wa mai fatahul bari lam ya kifa ala hazar isnadin ba su samu wannan isnadin ba faƙad ƙada alhafiz fit talhisi haƙiƙa alhafiz ibn hajar ya haɗa a cikin littashi a talhis ya ce wa filbabi aidan hadisu ibn abbasin rawahu ishaqa ƙala haddasa ni malla attahimu عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس قلت فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال سبعا بدل تسعا كان يزود حديث شيما أما يأتي كبرا بقوي ممكن كبرا ترى كان هناك ما حمزة شكما سهيلي كتوا يأتي إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق idan ya zamanto mutumin da ibnu ishaq bai bayyana shi ba huwa al-hasan ibnu imara ya zama to alhassan ne dan imara fa huwa da'if to shi da'ifi ne wa illa in ba haka ba kuma fa majhulun la hujjata fihi kenan hadisin majhuli ne zaka babu zance akan hujjar intaha wanda duka malam yana bayanin hanyoyin da da yake gogegge da bangaren da ya shahi harakan hadisi sahihi da'ifi da sauransu sahaha da'afawa da haka za ga yana dogon bayani wasu lokuta akan hadisin ta wace hanya ya zo qultu albani yake cewa nace wal hamilu lis-suhaili ala dhalika ma waqa'a fi muqaddimati muslim al-shu'ba anna al-hasan bin bin imara haddathahu an al-hakim bin miqsam an an ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla ala qatl uhud yace fa sa'altu al-hakama fa qala lam yusalli alayhim to wannan duka hanyoyin da hadisi yazo ne lasima a can cikin muqaddima ta muslim da shi imam al-imam as-suhaili yayi lakin hadisu bin abbasin ruya min turqin ukhra yace mali yace hadisin dai ingantacce ne saboda an rawaito shi daga wasu hanyoyi daban-daban qultu thumma zakara ba'daha wa laysa minha tariqu at-tabarani hadhihi wa wa hiya tadullu ala anna anna al-mubhama fi tilka ar-riwaya laysa majhulan wala da'ifan bal huwa thiqatun ma'rufun mali yace shi kuma hanyar da ya biya gano hadisin ingantacce ne yace hanyar da ya bi ita ce hanya ta Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi ko kuma al-Hakam ibn ibn Utayba yace au au kilahuma ma'an wala wala yakh wala yakhdu yakhduj ala hadha qawl al-Hakam fi riwayati Muslim yake ta lam yusalli alaihim li jawazi anna al-hukm anna al-hakama nasiya ma kana haddatha bihi kama waqa'a mithluhu li ghayrihi ala hal hanyoyin da hadisin suka zo da sunan suka yi inkari kenan abin da suka suka yi inkari ga dalilin sunan wannan kenan ana hukumcin abin da ya shahi sallah ta gawawaki kenan za a musu sallah ɗaya ɗaya an ga dama sannan kuma aka ga dama ana iya haɗa su gaba ɗaya musu sallah ɗaya qala an-nawawi fil majmu' al-imam an-nawawi yake cewa wattafaqu ala anna al-afdala abin da yahi malamai sun yi ittifaqi akan an da kullu wahidin bi salatin kowa a mushi sallar shi shi kadai wannan shi yahi amma in aka haɗa su kuma gaba ɗaya kamar sallah to sallah ta yi malaki ta illa sahiba kenan malamai sun yi ittifaqi gaba daya sai ce illa sahibat tatimma in banda ma'abucin littafin at-tatimma shine Abu Sa'id Abdurrahman ibn Ma'mun bin Abi Sa'id al-Mutawalla wannan shi Shafi'i shi kadai ne bai raba yace a in aka hada su a hada su a musalla guda ɗaya shine wanda yake mafi mafi alheri yace fa jazama bi anna al-afdala an yusalla alaihim daf'atan wahidatan sai ya yanke magana akan a musu sallah gaba daya wanda suka mutu nan sallah daya yace shi yahi to amma shi kadai wannan magana malai yace su kuma sauran malaman sun yi ittifaki akan cewa kowa a mashi sallar shi yahi yace li anna fihi ta'jil ta'jil ad-dafn shi Abu Sa'id wannan ba shafi'in tayi me yasa nace a musu sallah daya tahi ya ce saboda in aka ma aka ce amma wannan sallah amma wannan sallah amma wannan sallah ya ce li'anna fihi ta'ajilar dafan za a samu jinkirin binnewa shi kuma manzala sallallahu alaihi ya ce asri'u bil janaza manzala ya ce ayi gaugawa a binne mutumin da yimi ya mutu aka ce to kowa sai an zo a mai sallar shi daban-daban kaga zai dauki lokaci amma sama da a ce a musu a mun sallah daya wannan shine hujjar da ibada malai ce huwa ma'murun bihi yace wal mazhabul awwal amma mazhaba ta farko shi yahi yace li annahu aktharu amalan shi aka hi yawan aikatawa yake cewa arja lil qabuli wa laysa huwa ta'khiran kaseeran sannan kuma jinkirin da za a yi ba wani jinkiri bane da yawa kenan wanda ita ce mas'ala ta 70 diri sai mas'ala ta 71 lokacin kuma ya kare sai sallar gawa a cikin a cikin masallaci da wajen masallaci da yin sallar gawa a makwantai insha Allah ta'ala wannan kenan zai zamanto mata shekaratun sati mai zuwa da izin Allah subhanahu wa ta'ala alaikum salam to na'am farko idan shi mamaci ya wasiya ta wanda zai mutu sallah ya wasiya da take za a yi aiki da wasiya ko kuma za a gabatar da masu wanda ya kamata a yi a bina'an akan dalilan da malam ya kawo cewa sahabbai sama da sahabi 80 suna tsaye an yi irin sallar sun ce wannan ita ce sunna sannan kuma shi alhassan ibn ali ibn abi talib shi ka manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gabatar da sa'id ko a lokacin da al-husayn ya rasu to waɗannan dalilai da suke nuni akan cewa ko da mutum ya yi wasiya a kan ga wanda zai mai sallah in dai ƙasar da kake ciki ƙasa ce ta musulunci ana shari'a da shari'a ta Allah to wannan wasiya ta ka ba za a ɗabbaka ta ba kenan wanda zai maka sallah shine wali na gari mana shine jagoran gari eh gwamnan gari shi zai ma sallah a wancan tsarin fa na'am ina kun so in malam shi kamar wannan idan gawoki suka yi yawa da wani shi malam wace ce kun so shi ko sai in shi yace wattafaqu ittifaqin da al-Imam an-Nawawi yayi a cikin littafin shi al-Majmu na cewa malamai sun yi ittifaqi akan ayi mata sallah kowa ɗaya ɗaya shi yahi sannan sai yace amma in banda ma'abucin littafin at-Tatimma shi yake ce a ai aka ce za a ma kowa sallar shi kare akwai jinkiri shi ko jinkirin nan ba a san shi yanzu me ya kamata a yi kenan a hada su a musullahi a musalla shi ai albani karshe ke cewa ya ce wa laisa huwa ta'khiran kaseeran ya ce ko an samu jinkiri ai ba wani jinkiri bane da yawa kenan kun so in shi albani akan cewa kenan a musu sallah daidai wannan shine yi eh amma akwai uzuri da larura da wasu abubuwa makamantan wannan sai a jira su gaba daya sai a musu sallah kenan sanya maza kusan liman su ko mata ga mal qibla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah